أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidin ummi na hawa da ke wannan unguwa ta bago a nan bayan makarantar 'yan mata ta doma nan cikin fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na minhajul muslim littafin babban malami a sheik abubakar jabiru aljazairi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a dukkan mako da zagayori ne irin wannan yini mai albarka yau ne muna yinin asabat daren lahadi wanda yau ya yi daidai da ɗaya ga watan biyun musulunci watan safar yau hijira na da shekara 447 26 ga watan bakwai na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba muna cikin alfasalu sani ko muna cikin alfasalu sani al'imanu bi rububiyyatihi ta'ala imani a matsayin Allah shine rabbu shine ubangiji mahalicci sannan mai kula da halittunsa gaba daya muna cikin wannan babi mun gama karanto hujjoji na aqaliyya hujjoji na naqaliyya kai hujja ta ciratowa daga alqur'ani ko hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna cikin kuma hujja na qaliyya sai lokaci ya cin mana wancan mako ba mu je ga karshen shi wannan fasali ba a shafin littafi na 16 anan karatu yake za mu tashi gabar da mala yake cewa faminan namla ko faminan namlati ka asghar haywani a wannan gaba za mu tashi wannan kuma shine darasin mu na shida a cikin littafi ni kuma ina ganin mutane kamar ba ku da littafin ba an yi ta magana da yawan gobe ba ku da littafin ba gaskiya kuma wannan ba daidai ba ne inda har kasan za ka zo ka zauna ka ji karatu yana da kyau ka sai littafi yawa akwai fawa'id da yawa gaskiya in baka da littafi ana karatu kawai dai kana zaman saurare ne ba wani abu da za ka iya hukuntawa haka Allah ya ba ku ikon siya maliki cewa faminan namla misali kamar tururuwa ita ce namla wanga a karatunmu na tafsirin ƙuranin ramadan mun karanta wannan sura ko surutun namli yawwa to namli ita ce tururuwa annamla annamla tururuwa guda ɗaya annamlu kuma tururuwai jam'i ne da mufrad singular ne da plural malike cewa ilal insani allazi wa akmalu wa arqa anwa'u ita tururuwa kamar yar karama ce cikin dabbobi idan ka kwatanta ga dan adam wanda shi ne ya fita cikar kamala kuma ya fita hauhawa da dukkan nau'o'insa alkullu mubtakirun ilallah azawajal da su tururuwai ɗin da 'ya'yan adamu ɗin da kowace irin dabba da kowace irin halitta to suna da bukatuwa zuwa ga Allah su ne mubtakirun ilallahi azawajal yasa a wata ayar Allah ke cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane ku ne mabukata zuwa ga Allah al-faqru shine bukata an gane ko alhaja masa wata bukata da ta dame ka kake neman yayewarta shine faqaru kuma shine babu kuma shine talauci Allah ka raba mu da talauci mala yake cewa kowace dabba ko dan adam ko dukkan wata halitta suna da bukatuwa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala fi wujudihi wa takwinihi wajen samar da abin da kuma tsara shi yadda yake yine takwin dan adam ba za ka shiga kamilin mutum ba har sai da gudunmawar Allah da da da da dafawarsa ka ganka ka zama dan adam ka ga insanun kamil kana da hankali kana da iyali kana da muhalli kana da kaza yine ka cika kamili ai da kuma wanda zai rene kai har wannan matsayin kana da bukata ga wannan bangare wa fi gizaihi wa rizqihi abincinsa iya da bukatuwa zuwa ga shi a gun Allah dukkan wani wanda ya tare kaza ya makare kaza ya shaƙe kaza duka Allah ne ba shi ba kokarinsa bane ba wayansa bane ba an fahimci wannan ba ma zancen ya tara ba abinda zai kai bakinsa ma sai da gudunmuwar Allah sai in ya bar shi shi yasa Allah ta'ala ke cewa su ƴaƴan Adamu dukkan su Allah ne yake da wata dama guda biyu a kansu wallahu ya ƙabidu wa ya busudu Allah shi ne in ya ga dama zai damƙe ya hana ka kuma bayan da za ka yi ba wanda za ka faɗa ma ya je ya kwato maka ba ka isa ba sannan wa ya busudu Allah in ya ga dama zai sakar ma kuma duk yadda ake fama da babu da talauci kai sai ga kullum kana cikin walwala to wannan hikima ce daga hikimomin Allah ya ƙabidu wa ya busudu an fahimta to dukkan abin da za ka kai bakinka ka ci don karayu to ba ka da ikon samun san Allah bai hure mashi wana fahimtar wannan malike cewa shi ne giza abincin da mutum zai ci shi ne giza sannan a wa riziki ko wa riziki wa giza'i wa fi giza'ihi wa riziki da kuma abin da za ka mallaka ka mallake tafafin sawa arziki ne ka mallaki ilimi arziki ne ka mallaki iyali arziki ne ka mallaki muhalli arziki ne ka samu gun neman abinci arziki ne duka Allah ne yake wa dan adam baiwa da kyauta daga irin waɗannan abubuwa wallahu wahdahu mawjuduhu wa mukawwinuhu wa mughzihi wa arzuq wa arzuqu Allah subhanahu wataala shi kadai tallin tal shi ne ya samar da kowace irin halitta da muke gani da wanda ba ma gani Allah ne kasantar da ita kasance a matsayinta na inda take a yanzu sannan ciyar da ita da girmar da ita Allah ne yake yi ba ta arziki ta kowace irin nau'i na arziki kamar lafiya abinci ilimi da sauransu duka Allah ne yake wa hahiya zi aya kitabihi takarrara hadhihi alhaqiqa ga ayoyin a cikin littafinsa alƙur'ani wanda suka tabbatar da wani haƙiƙar an gane ko wata tabbutuha nasi'a kama hiya ƙala ta'ala ga suna a tabbaci a cikin alƙur'ani ya nasanta su kamar yadda su cikin suratu abasa Allah ke cewa falyan zulul insanu ila ta'am shi dan adam mutum yayi duba mana zuwa ga abin da yake ci an fahimta abinda ake girkawa ake kwabawa ake ci Allah ce ka yi duba ka gani ta ina yake zuwa maka ta ina yake zuwa ba wai samun abincin ba ko tsadansa ko araharsa ko waye-waye dinsa a'a daga ina yake zuwa duk araharsa da duk tsadarsa in wanda yake zuwa daga gare shi ya rufe kofar zuwan ba wanda zai samu kullum muna kula da wannan kullum ka ci abinci 3 square mil din nan kana tintintin daga ina abinci yake zuwa ba wai ka je shago ko kasuwa ka sayo ba a su can kasuwar aka yi baya baya baya baya har shi manomin to daga ina abin yake zuwa ba kokarin sa bane zai dai iya ijtihadi nasa amma wanda zai bayar har amfani da abin shine Allah in Allah ya ki bayarwa ba mai bayarwa yasa a suratul waqi'a yake cewa afara'aytum ma tahrusun ku bar labari game da abin da kuke shukawa kuke nomawa a antum tadru'unahu am nahnu dhari'un ku ne kuke fito da shi daga ƙasa ya zama tsiro har ya kai amfani a sare shi ko kuma mu ne inji Allah amsa shine Allah ne yake dukkan wasu masu hikima da basira da kimiyya da technology ba su isa su fidda tsoro guda ɗaya da ƙasa ba su isa ba in Allah bai so ba wallahi tsoro ɗaya ba zai fito ba kuna fahimta shine Allah ke cewa shi ɗan adam yayi duba mana ya gani ila ta'amihi zuwa ga abin da yake ci anna a ruwayar habsu an habsu an asim yace anna sababan al-ma'asab a ruwaya kuma ta nafi'u ta warshu kai an nafi'u shine inna sababan al-ma'asab Allah ta'ala yake cewa mu ne muka kwararo da ruwa kwararowa sababan al-ma'asabban wannan mafa'ul mutlaq kenan mafa'ul mutlaq kuma yana zuwa bitaukidi ne ƙarfafa maganar Allah da ya tsaya maganar inna sabab in anna sababan al-ma'a mu ne muka kwararo ruwa daga sama har tsirran suka cakuda da ruwan suka fito suka kai abin da ya kai jumla ta ce kuma ta bada ma'ana amma ƙara sabban kamar taukidi ne Allah ne ya zubo daga ruwa daga sama zubowa to wani shine asali na samun abincin da muke ci in Allah ya rike ruwansa a sama to abincin ba zai samu ba yasa a wata ayar ke cewa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adu daga sama arzikin ku yake zuwa sannan kuma abinda Allah ya yar kawaranta muku na aljanna shi ma iya sama amma bi janna daga nan sun mashaqqaqnal arda shaqqa sannan Allah ya ce mu inji Allah muka tsaga ƙasa tsagawa lokacin da tsoron zai fito daga ƙasar duk muna tana wannan Allah ya yi ruwa kai farko ma ya hore mana ƙasar huwa allazi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur inda Allah duk ya mai da kasar kamar dutsi za ta nomu ba za ta nomu ba in Allah ya mai da kasar duka kamar tako da laka za ta nomu ba za ta nomu ba ashe horewa ce mata Allah ya bada gona noman ma ya bada kasar da za ta dace da abin da za a shuka ya fito har amfane shi wannan tun wannan kyautar ta farko Allah ne yi sannan kyauta ta biyu ruwan da zai jiga ƙasar har a samu damar shukar Allah ne yi abu na uku tsaga ƙasar tsuron ya fito Allah ne yake yi duk wannan ya ci ya wuce iliminka ya wuce hankalinka Allah shi kaɗai ne yake wani an ba shi ma mai shi ne ce sun mashaƙaƙan al'ar da shaƙa sannan fa'an bata na fiha habban Allah ce bayan mun tsaga ƙasar muka fito da tsirrai daga cikin ƙasa ɗin abin da ka shuka da ma abin da ba ku shuka ba duk su fito waje kuma ku yi amfani da su da horewar Allah wa inaban wa qadba daga cikin abin da kuke shukawa ya fito akwai inabi qadb shine ar-raqab min al-inab danye daga cikin inabi din akwai inabi bushashshe akwai danye duka Allah ne yace daga ƙasa suke fitowa har su kai wannan matsayi har ku samu abin da za ku ci ku ci abinci da shi wa zaitunan wa naqla Allah ne yake fito muku da zaitun gashi na akwai bishiyar zaitun akwai 'ya'yan zaitun akwai mai akwai man zaitun ku sha ku yi magani ku ci an fahimta to duka Allah ne yace shi ne yake fito da wannan daga ƙasa wa naqla da kuma dibinai su fito ku ci ku yi arziki da su ku samu lafiya wa hada'iqa da kuma gonaki ko lambuna gulba wanda suka cika da da gulban shine a gona ta cika da nau'in ciyayi wanda aka shuka da wanda ma ba a shuka ba an fahimta duka wannan horewa ce ta Allah subhanahu wataala gulba shine azim mutakafibatul ashjar gonar da ta haɗu da bishiyoyi ne tsirrai ne ta cika da wannan nau'in bishiyoyi shine hulba wanda ba abin da zaka nema karsa a ciki Allah ne yake wannan daga cikin baiwarsa da kyautarsa wa fakihatan wa abba sannan da fakiha dukkan wani abu da za a zai fito a gona ko a lambu a ji daɗi kamar lemu ayaba kankana gwaba da sauransu duk suna cikin fakiha abubuwa na marmari daga cikin 'ya'yan bishiyoyi to duka Allah ne ke muku wannan kyautar sannan wa abban abba shine alkala wal ushab ciyayi da yayin da kuma dabbobi suke amfani da yi su ci su masu rayu shine Allah ƙarshen magana ke cewa mata Allah kuma wal yanami mata Allah kuma wal yanami wannan abinci ne gare ku ku ci ku ji daɗi ku rayu sannan kuma wani an amiku haka nan ma a daidai lokaci guda kuma abincin dabbobinku ne su ma su ci su rayu har ku samu damar yankawa ku ci naman ku sha nonon ku siyar ku yi arziki duka sanadiyar ruwan sama Allah yake wani arziki akwai wata hikima ta Allah kuna fahimta da Allah ya kaddara za a yi noma ɗau dukkan abin da ake noma tun daga shi masara ne gero ne shinkafa ce wake ne wane ne duk wannan abubuwan da muke shukawa suke zama abinci muke ci to wahalar da za ka yi kashi tamanin to duk dabbobi kake wa wannan wahala an bayyanta domin sanin da Allah ya yi na muguntar ɗan adam ya sa ya sa dole sai ka yi wa dabba wahala ta kun bai je ni kun fahimta a ba ku fahimta ba yawa yanzu misali ka shuka masara ko shinkafa ko wake me zai fito tsiro ne zai fito ai ba waken ba ne zai fito ba shinkafar bace a take tsiro ne zai fito tsiron nan ki za ka nome ka zuba masa taki ka yi ban ruwa ka rene shi ka dinga kula da tsiron sai ka yi wata da watanni kana kula da wannan tsawa kana ba shi ruwa kana zuba taki iya girma har ya je gunda zai jefa ɗa idan masara ce in dawa ce ta fidda kai ta yi ƙwaya wannan ƙwayar ko goyon da masara za ta yi ta rabanka amma duk ɗawainiyarka ta zuba taki da komai dabbobi kake yi wa ƙarshen abin sai Allah ya kaddara abincin naka ya fito da ƙarshe kun bayyana inda daga farko kana shukawa masarar za ta fito to ba za ka yi wa dabba wahala har ta ci abinci ba domin mugunta irin daga sai Allah ya ce dole sai ka yi wa dabbar wahala dole ka ka dinga zuba taki don karma mun su yi kyau su yi kore su yi baki duk da ba kake yi wa da ƙarshe kuma nakan ana zai ɗan sama shi a baya daga can ƙarshe Allah da iko shi ne Allah ce mata allakum wali an'amikum an fahimta mata allakum wali an'amikum Allah ya ce abincin ku ku dau iya nakun ku ci kuma sauran dinda dabobin ku ne shi yasa a Allah ta'ala cikin hikimarsa sai ya kaddara wannan wanda shine hanyar rayuwa ta mutane din dole sai kun yi haka ku samu naku kuma a naku ma akwai rabon su a ciki tunda an ka ebo masarar ka zo sai an sussuke ta yi sai an surfa in an surfa sai an baka ce dusar wani guma sai sun tankade tsaki din na waye na dabbobin ne dole kai naka daga can karshe da Allah zai sama naka tuwon ma an tuka akwai rabon dabbobin a ciki akwai kanzan-kanzan dole za a zuba tukunyar ruwa nan ma ba za a farku ba sai rabon su ya shiga kaga kashi 85 duk su kuke wa aiki so daga wani hikima ce ta Allah wanda su ba su da hankali dabbobin ba za su iya yin noma ba ba za su iya su nemo abinci ba amma ku za ku musu aiki ku zama lada wannan shine abin da Allah ya faɗa da ƙarshe mata allakum wa li an'amikum a wakala ta'ala Allah ta'ala ya ci gaba da faɗi wa an zala minas sama'i ma'an fa'akar jana bihi a zuwa jami na batin shatta kuluwar au an amako inda fi zalika la ayatin li'ulin nuha Allah ya ce muka sauko da ruwa daga sama saukowa ai aiki ne ko in ba Allah ba ko wanda ya sai sauko da ruwa daga sama ba wanda isa Allah cin hikimarsa da ni'imarsa gare mu da san mu ji daɗi mu rayu sai ya sa sama take zubo da ruwa a lokacin da Allah ya so shi ne cewa an zalla minas sama'i ma'an muka sauko muku ruwa daga sama fa'akar jina bihi sanadiyar ruwan sai muka fitar dalilin ruwan azwaj shi ne asnaf nau'i nau'i nau'in tsirrai marasa iyaka kuna fahimta wanda kuka shuka ya fito wanda baka shuka ba ma ya fito har ka samu dama ka je kana nome wanda baka shuka ba kana zagaye wanda ka shuka wanda ka shuka ma kana cirewa kana zubarwa shine azwaj din azwaj nau'o'i asnaf wace ciyawar ta zama amfani gare ka wata ta zama magani wata ta zama to sutura tunda har har ana rufin daki da ciyayi ana rufin daki da ciyayi ana yin rumfunan dabbobi mutane suna samun ciyayi suna rufewa suna yin dakuna da su har gobe ana yi kaga Allah da ya bar iya naku kadai da waka shuka zai fito amfanin zai takaita amfanin zai takaita amma domin hikimar Allah abin ma da baku shuka ba gajinin ya fito kuma ku yi amfani da shi ku duba ta fasan na gajina daga an zub da ruwa za ta fito ba shuka kuke yi ba a ci ganyen ƴaƴan yanzu in kuji irin abin da ake sarrafawa da ƴaƴan tafasa da sai ka kuma noman tafasar ba saboda irin arzikin da ake samu ƴaƴan ga sunan amma Allah sai ya fito da ita ba wanda ya shuka ba wanda ya zuba mata taki haka za ta kai ta dinga bushewa a jeji ita kadai itatuwanta ma itatuwanta fusar yanzu akwai abin da ke sarrafa da domin faɗin rahama da arziki irin na Allah da yawa bayansa Allah mun gode ma Allah ta'ala yake cewa fa ambatana bihi azwajin min nabatin shatta min nabat azwaj min nabat shatta nau'i nau'i na tsirrai shatta ne muktalif daban-daban daban-daban kuma wani iko na Allah da yake fa ba mu labari cikin suratu suratu suratu wannan a suratu ra'ad da yake fadar shi ne yake zubo da ruwa daga sama ayi shuka ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai yake cewa yusqa dima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'd fil ukr inna fi zalika la ayatin liqaumin ya'qilun da Allah ya ce duk tsirai gashi nan wanda kuka shuka da wanda baku shuka din ba sai Allah ke ce yusqa bima ilwahi wata balaga irin ta Allah ka shuka dawa ka shuka gero ka shuka maiwa ka shuka masara ka shuka shinkafa ka shuka wake waken ma kala kala da waye da waye duk ka shuka wani a gona ɗaya sai shuka kala kala amfani wajen biyar kuma kowanne iya da bambanci da ɗan uwansa wake iya da bambanci da shinkafa shinkafa na da bambanci da gero gero na da bambanci da dawa kuma haka bane amma Allah ce yuska bi ma'in wahid da ruwa ɗaya muke shahid da su ruwa ɗaya ba za ce yau an yi ruwan masu shinkafa ba nasu ne gobe za a yi ruwan masu gero nasu ne ji ba a yi ruwan masu masara nasu ne a ai Allah ya fi karfin haka duk abin da ka shuka da ba abin da ka shuka ba ruwa ɗaya Allah yake yi kuma kowane ruwan ya amfane shi in ya ba da tsoron ya ba da amfani kuma ya sha bambana da uwansa wani fadilu ba'daha ala ba'd fil uku Allah ya ce muka fifita sashin su da shashi wajen dandano wajen daraja amma duk da ruwa da yake shayar da su an fahimta duk wannan Allah iya faɗa mana kimi Qur'ani iya faɗa mana kimiyya ne kimiyya ta musulunci kimiyya ta gaskiya daga Allah yanzu mun tsaya mun yi nazari kan wannan yan turawa da suka ji haka in kaga yadda suke sarrafa ruwan sama a ɗauke shi a dinga kai shi laboratory na a kai shi kaza a fidda wa'ansu abubuwa wanda suke zama magani ko chemical ko mahaɗin wani abu wanda in an gwada ɗin kuma zai bada amfani kuma ƙwararri ne ke ba wannan labar ka san abin da ya shayar da tsirrai marasa iyaka shi kaɗai ka san akwai wani abu a cikin zai ka sani amma mu ba muna kula da ruwan sama yadda ka fito in kai sa amma da ke ka kadin kai wallahi ruwa ya jika ne wallahi kuma shi kansa ruwan saman kar ka yadda a ce an gama ruwan damuna gaba ɗaya bai jika ka ba ba abin burgewa bane manzon Allah da kansa in ana ruwan damuna wata ran iya fitowa iya jikawa sai ke cewa wannan yanzu yanzu ya tafi daga Allah ba abin da zai da shi akwai hikima ko a gidanka ka dan kwabe ka fita ka zagaya ruwa ya jika ka kun gode ko akwai suru a ciki akwai suru wallahi Allah samu dace Allah ta'ala yake cewa a kuluwar au an amaku anan ma sai Allah yake cewa ku ci daga cikin abin da kuka shuka ya fito da abin ma da baku shuka ba ya fito ku ci sannan war au an amaku ku kiwata dabbobinku ku ci ku samu dabbobinku su ma su ci abinci su ci wakala la ilaha illa huwa wala rabbun siwa Allah da babu abin bauta da cancanta sai shi ba ubangiji koma bayansa ya ci gaba da faɗa fa anzalna minas sama'i ma'an sannan muka sake sauko ruwa daga sama fa asqaina kumuhu muka shayar da ku da ruwan ruwan ya zama sinadarin shanku da cin abincinku da rayuwanku inda Allah ya ce waje Allah minal ma'i kullu shay'in hayy duk abin da yake rayuwa Allah ce sinadarin rayuwarsa ruwa ne yasa hikimar Allah duk abin da suka zama very sensitive a rayuwarka to sai Allah bai da su arha kuma yanzu karo iska da muke shaka wanda in ba ita ba rayuwa minti biyu iska ta tsaya ta mutuwa za a yi nan ba shi tsayawa zai to sai Allah ya mai da iskar majanin free of charge yanda agun yan siyasar nan iskar nan take wallahi da ita ma an jinye bata subsidy yanzu a daba mana ya sakatare wallahi daba mana a ce wannan iskar da take zama sinadarin rayuwarmu da numfashinmu a gunsu take ai da labarin ba zai kyau ba ba zai yi ba to amma Allah da ya san mugaye ne mu sai ce to ya rike ta a gunsa ba mai mallaka ta sai shi yasa zai biya kowa da kowa mai sabansa da mara sabansa da mutumin kirgi da mutumin banza duk Allah sai suke iskar mana cakar da kace don marayu Allah so yake marayu ba so yake ba mutu ba so kuma wa an su shugabannin so suke so suke ma mutu ba so suke marayu ba in kun ga dabi'a su da yanda suke rike ragamar su kiyarin juya mun wallahi akwai wanda suke so ma mu mutu mu ragu domin kamar mun dame su mun ishe su ba su suka halice mu ba ba su suke ci da mu ba kuma in lokacin neman ma namu ya zo su sun lungu-lungu saƙo-saƙo yanzu ku bari 2027 ɗin ta zo wanda bai taɓa zuwa ya yi sallar juma'a masallacin nan ba sai ya zo ko ba gaskiya ba ne na ce wallahi mutanen ba wallahi za mu kama ku ziyara ne domin yan wantaka ta musulunci domin ku gama gaisa ƙarya yake yi a ko ba gaskiya ba yanzu sama da shekara waye ya zo muka yi sallah da shi babu magana gaskiya kenan amma daga zara an fara zagayawa campaign an fara kada iskar siyasa wanda ba ka zato masu ya ganshi yazo har darasi ma wani ya zo ya zo na ji darasi dan adam kenan so daga wannan shine mutum wanda da kansa da kansa ma kansa yake wa mugunta ma ba ma wani ba amma da yake Allah mai rahama ne sai mai da iskar sanadin rayuwar mu ta zama to bi sauki ba mai siya ba wani shagon da zaka je ka siyo da ka fito zaka shake kayar gashi na sannan abu na biyu ruwa shi ne abu na biyu wanda yake sa ɗan adam ya rayu in ka ɗauke wannan isar kuma sai ruwa an fahimta to shi ma ruwan sai Allah ta'ala ya mai da shi tsadan nasa da wahalan ba za ta kai a ce har za ku galabaita a kansa ba tunda zai yi ruwan sama za ku iya haɗuwa ma an taɓa ce ku tone rijiya ku na shan ruwa ko ba a yi mutanen ƙauyuka duk ba da haka suke rayuwa ba in ta ɓaci ma ta ɓaci ku haɗa kuɗi ku gina bohola a unguwarku ba a yi ne ana yi amma da a ce shi kansa ruwan ba zai fito ba sai da izininsu shi ma da da ya mutane sun mutu ko kuma sun taskace kamar da suke a rijiyoyin fetur duka suna karkashin kwalautu da sojoji da 'yan sanda da bindigogi a ce ruwan shan ma haka ne ai da ta nemo mutu ba wannan duka iya nuna muku hikimar Allah ta musu yake mu rayu ba so yake mu mutu ba an fahimta shine Allah ta'ala ke ce fa asqaina kumuhu muka sauko muku da ruwan sannan muka shayar da ku shi muka mai da hi sinadarin sha ku rayu ku dafa abinci ku ci ku wanke dattin ku da tufafin ku da gidajen ku sannan sai ce wa ma antum lahu bi khazini wata hikima ta Allah da zai nuna mana shine ke gudanar da komai ba ku isa ku taskance ruwan da zai ishe ku da rayuwar ku ba ba ku isa ba a ce yau ka mallaki ruwan da har ƙarshen rayuwar kana ce baka isa ba Allah ne ke sabunta ruwan duk shekara shi kansa ka tona bohol ɗin ka samu ruwan ai sai ruwan saman ya sauko sannan zai yi ƙasan Allah ya cikin su yi za ƙasa in Allah ya rike ruwan saman duk rijiyoyi na kafewa za su wani hikima ce ta Allah wanda yake bayyana mana ita don mu ƙara gode masa a matsayinmu na bayinsa da yake so mu rayu wa kana la raziqu illa huwa subhana ya ƙara faɗa shi Allah da ba mai arzutawa shi shi shi Allah din yake faɗa a wata ayar cikin suratul hudin alaihi salam yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ard ba wata dabba da ta kasance a bayan ƙasa dabba anan ba wai sai dabbobi ba har kai ma har ni malamai suna ce kullum ma ya dubbu alal ard wanda yake gudana a bayan ƙasa ka motsa ka je nan ka motsa ka je nan ya sama malaman mantiki suka ce al insan haywanun nadiq shi mutum dabba ne amma mai magana an gane ko kullum ma ya dubbu alal ard ba huwa haywan duk wanda zai tashi ya tafi ya zagaya a bayan ƙasa iya ɗaukar ma'anar wannan aya iya cikin dabba domin ya dubbo alal ard Allah ce ba wani abu mai motsi a bayan ƙasa da dabbobin da mutanen illa alallahi rizquha face Allah ne ya dau nauyin ciyar da su an fahimta alallahi rizquha ya ba su abinci da abin sha da sutura da mazauni da makwanci da lafiya duk Allah ne ya dau wannan nauyi shi yake yi yasa a wata aya cikin suratul ankabut yake cewa Allahu allazi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Allah shine ya halicce ku sannan shine yake muku arziki arziki anan ya hada da lafiya da ilimi da abinci da abin sha ya hada da, da zaman lafiya ya hada da makwanci ya hada da iyali duk suna ɗaukar ma'ana arziki malamai ma suna cewa wannan kuɗi da kuke gani wannan dukiya ta kuɗi ita ce ita ce matakin ƙarshe game da arziki ita ce mataki na ƙarshe in ana lissafa arziki to kuɗi shine a matakin ƙarshe ai ba wuce ma yace lafiya ta bi kuɗi ko ba tafi ba ilimi ya fi kuɗi akwai gunda ilimi zai kai kuɗi ba zai kai gaba ba ka isa ba wallahi tunda Allah ce ya rafa illahu allazina amanu minkum sai ce wallazina utul ilma darajat akwai gunda ilimi zai kai kuɗi ba zai kai gaba akwai gunda ga kuɗin in Allah ya hana ka lafiya kuɗin ba za ka ji daɗin sa ba kai in takaice muku idan qur'ani iya ambatan dukiya a qur'ani guce sa'in cikin ɗari Allah zargin dukiya yake ba yabo ke yi ba kashi casa'in cikin ɗari ambatan da Allah yake wa dukiya ƙorani wallahi ba yabo ba ne zargi yake yi misali Allah ce kalla inda insana la ya saboda mai an ra'ahu stagna ɗan adam iya da ɗagawa iya da jiji da kai saboda mai don ya ga iya da dukiya don ya ga iya da kuɗi haka Allah ya faɗa a wani gun kuma yake cewa a wannan wanda yake cewa zuyyina linnas hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min al zahabi wal fiddati wal kil al musawwama wal an'ami wal harth sai ce mi zalika mata'ul hayati dunya duniya ce kawai rayuwar duniya ne rayuwar duniya ne saboda duk in ka dauko inda qur'ani yake maganar kudi wannan kudi to a galibiya duk zargi yake ba yabo bane ba kaga shine matakin ƙarshe na lissafa arziki to kuɗi shine matakin ƙarshe da karka damu in Allah ya baka lafiya ya baka arzikin da kuɗi ba zai siye shi ba in ya baka ilimi ya baka arzikin da kuɗi ba zai siye shi ba in ya baka zuriya ya baka arzikin da kuɗi ba zai siye shi ba in ya baku zaman lafiya ya baku arzikin da kuɗi ba zai siye shi ba in ya baka hankali ya baka arzikin da kuɗi ba zai siye shi ba in ya maida kai musulmi ya ma arzikin da kuɗi ba zai siye shi ba in ya kaddara ma shiriya da zama mutumin kirki ya baka arzikin da kuɗi ba zai siye shi ba in ya kaddara ma hawa layin sunna ya baka arzikin da kuɗi ba zai siye shi ba duk wannan suna gaban suna gaban kuɗi ko ba haka bane to shine ai karka damu da wani baka da kuɗi baka da kuɗi ka dinga tuna irin ni'imomin da Allah ya maka wanda ba sa kirguwa wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha wannan shine abin da kullum ya kamata bin dinga sawa a ran muna tuntuntunawa mu ƙara godewa Allah mu ƙara matsa kusa da Allah ita wannan dukiyar da kuke gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kadai za a yi wa tambaya kala biyu a lahira kala biyu za a yi mata tambaya akan ta min aina ka tasaba wa fi ma anfaqa sai an tambaye ka ta ina ka samu source of income naka sai an tambaye ka ɗaya bayan ɗaya benayen da ka gina ina ka samu kuɗin plaza da ka gina a ina ka samu kuɗin gidan mai da ka gina ina ka samu kuɗin katon gonar da kake nomawa a biyu da kumo da can da can ina ka samu kuɗin duk sai ka yi bayani wallahi sannan duk in ka yi bayanin ta inda suka shigo sannan manzan Allah ya ce kuma ta inda ka kake su ka yi bayani ka tara a yadda suka fita a sharholiya ne a gasa ne a yayi ne a almubazzaranci ne nan matu sai kai wa Allah bayani dukiya ce kadai take da wannan shi'umin abu ta ina ka samu ta ina ka kashe kuma duk inda amsar ba ta zo daidai ba musiba ce yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa talakawan sahabbai ke sun shiga aljanna da sassafe kafin masu kudin sahabbai su shiga aljanna da yamma haka mazan Allah ya faɗa talakan sahabi da sassafe zai shiga aljanna amma mai kuɗi sai da yamma hidal asar su ɗin wanda kyakkyawan zatonmu da su duk su ta halarci to ina masu dukiyar yau kuma dama an ce halalu ha hisab an wa haramu ha iqab ita dukiya in kaga ana yi wa dukiya hisabi ta halarci amma dukiyar haram ko hukuba ce akan ta dama ba zancen wani hisabi a kanta sahabban da suke ba da duke su duka dan addini ya ci gaba amma duda ka sai Allah ya tambaye su a kanta ta ina suka samu ta ina suka kashi yasa wata rana a Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya masa rahama ya je aiki kasar Saudiya aikin haji to da aka gama aikin haji an yi komai da zai taho Najeriya abin da ya siyo kwazarabarsa kawai littafai ne guda biyu na addini irin kamar wannan littafin ya siyo guda biyu ta daga yansa in ya zo gun sikirinin kwastam ne 'yan sanda ne immigration da waye duk in sun ga ya malam wuce wuce wuce ba me za a yi wani to dab dab dab ya zo shiga jirgi ya zama sa shan Allah jiwana kuma sai ai wajen awa ɗaya ana bincike a kansu Allah jiwana da ƙyar iya gumi wani wani kaza ne kowa sai ya gaji da aka gama shiga cikin jirgi sai ya tashi zai yi wani wa'azi a gu ya ce jama'a kun gani da na taho ba wanda ya tsaye da ni ina zuwa aka bude mu hanya ta wani hawo jirgi suka ce amma lan kai Saudiya so san ka ai kai malami ne so san ta ba haka bane yace ba kayan wanda dauko shi yasa ba kayan wanda dauko bana tana a zargi na sa wani abin da bai dace amma ku dalilin tsaye da ku sai an bude wannan jakar mai kasba a ciki sai an dora a computer in ka haura ma adadin kiran da aka baka sai an rage yace kun ga abin da ya faru a nan din nan suka ce yace wallahi alahira ma ga zai faru a lahira ma haka zai ba ya ce duk wanda ya je lahira ba kayan kowa a gunsa wallahi mala'iku za su ga hayar aljanna da wuri amma wanda ya je gaban Allah da kayan mutane wala sai an kwato musu kayansu wannan wa'azi ne wa'azi ne ya ce yadda ga ya faru a nan a lahira haka Allah ne in kana son shiga aljanna da wuri to karka tafi da kayan kowa lahira ka haƙura da abin da Allah ya baka sai ka lafiya lafiya ciki lafiya baka lafiya amma an kai karma karma ka danne nan ka murde nan ka cikume nan to akwai ranar indillanci sai kai amon su wallahi duk sai kai amon su an bayyana Allah ta'ala yake cewa babu wata dabba a bayan ƙasa illa alallahi rizquha face Allah ne dau nauyin ciyar da ita wai alaw mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ne ya san mustaqarraha matabbatarta a duniya sannan wa mustaudaha Allah ne san makomarta a lahira da dan adam Allah ne san ke da wannan cikakken ilimin a kansa ko kuma Allah ne san mazaunarsa a mazauninsa a mahaifa shine mustaqarraha mustaudaha kuma a ina zai zauna a duniya duk malaman tafsiri sun yi ta bayani akan wannan mustaqarr wa mustauda kullun fi kitabin mubin duka wannan iya cikin lauhil mahfuz na Allah akwai wani malami shi ma ke ba mu labari karkashin wannan aya wani tabi'i daga cikin tabi'ai wani malamin su ya karanta musu wannan aya ya musu bayani sai yake cewa to shi ba gwada Allah zai ba zai dai fita ya ƙare yaqini ya ga ta ina Allah zai kama masa abincin sa wata rana kawai sai ya fita jeji shi kadai ba wanda ya fada da ya fita jeji sai ya samu wani kogon bishiya ya shiga shi kadai ya ce zai ga ta ina Allah zai kama abincinsa ba ƙada ta aire ke ya ƙi ne ke so ya samu iya nan a cikin kogon bishiya shi kadai sai iska da hadiri suka taso sai ji motsin an su makiyayen dabobi sun zo bishiyan sun fake sun ce ba su tsaya a nan saboda iska da ruwa an san ɗauke su gaba suna nan tsaye a wajen bishiyar sai suka ji ruwan yayi yawa da iska iska shi aiga kogo a bishiyar mu dan shiga mana suna shiga kogon sai suka ga mutum a ciki ya kwanta suka ce Allah sarki ga wani bawan Allah ba maki ya galabaita ne da kire kawo kansa ga yana ko gaman ma bashi da lafiya iya kwance suka daddaga shi suka jijjuya shi suka ce Allah sarki ya ya wala suka ce ba maki ko abinci mai bici ba to suna da irin wannan jallo din da suke rataye ruwa da dan garin su makiwatan san wannan to sai suka dan dauko wannan jallan da dan nonon su da gari suka dama a ciki suka ce ba mu dura masa suka kama bakin suka dura masa yace sadaqallahu alazim Allah ya kama masa abincin sa har nan ba wanda ya san inda da karka damu akan abinci ya saka halaka a duniya kai dai karka zama lazy karka zama mai sabon nan malalaci ka zamto mai kokari amma dan wannan abincin da zaka ci karai wala kakkara da hankalinka tunda Allah kafin ya halice ka sai da halice abincin da zaka ci wani zaka same shi ta wahala wani kuma ta sauki haka Allah ya kaddara amma kar ka damu ka dinga ka dinga cin kayan mutane kana haram akan wai kai neman abinci kake wannan ba daidai bane da kai da dabba ba ku da bambanci kina Allah ta'ala yake cewa su dabbobi wallazina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kamata akulu ya akulu da kamata akulu al'am sai ce wa naru masa wallahu inda ci da sha shi ne yake ga dabba ma tana yi dabba ba ta bambance me halal me haram kai kuma Allah ya ma hankali ka bambance me halal zaka ci me haram zaka bar shi karka ci Allah ta'ala yake cewa kullum fi kitabi mubin wa iza takarrara bila manazi' annahu la raziqi illa Allah idan har ka sallama ka tabbatar babu kokonto babu jayayya cewa ba mai arzutawa sai Allah kana zalika dalilan ala rububiyyatihi azza wajal wannan kuma iya nuna cewa Allah shine rabbu shine mahalicin komai mai kula da rayuwar kowa shine matsayin rabbu an gane ko li khalqihi ga halittunsa gaba daya in dai ka yadda arzikin nan da aka dinga bayani Allah ne yake ba da shi ka gamsu da haka to ka zaka tabbatar da cewa Allah kuma shine mahalicci abu na uku shahadatul fitra albashariya yadda ɗan adam shi ne albasharai ɗan adam a yadda Allah ya halicci halittar da Allah ya mana to ita kanta halittar lafiyayyar halitta wanda hankalinka kalau yake bai samu da bai haɗu da matsala ba to ya shaida cewa Allah shi ne rabu ai shine shahadatul fitra albashariya as-salima bi rububiyyatihi ta'ala duk dan adam inda iya da hankali ko ba musulmi bane to ya san Allah ne halice shi wa iqraruha as-sarik bizalika kuma ran ta tabbatar da wannan ta fada ta kormata wannan din Allah shine mahalicinta fa inna kullu insan lam tufsidu fitratahu duk dan adam din da hankalinsa bai gurbata ba ya sha'uru fi ƙirarihi fi ƙirarati nafsihi zai tabbatar akan abin da ransa ya ƙudire a zuciyarsa bi annahu da'if ya tabbatar da cewa shi mai rauni ne duk ƙarfinka zaka tabbatar da kanci akwai wanda ya fika wanda yake sarrafa rayuwarka ai ba kullun kake ji daidai ba ai wata ran zaka tayi da zazzabi wata ran da ciwon kai wata ran da ciwon kafa wata ran ka gurde wata ran ka kare ma ka san wanda ya fi ƙarfinka ne ke ma wani ai ko ba haka bane wanda yafi karfin ka shi yake dora ma wannan kuma dole kakura to duk dan adam ya san da wannan akwai abin da zaka fita ka ci karo da shi dan yafi karfin ka dole kakura ka san akwai wanda ya turo abin to kowa ya in dai ya kasan da wannan to ka tabbatar da kai cewa mai rauni ne kai kuma ajiz gajiyayye amma mazi sultan ghaniyun qawi wanda kake gaban wani ma'abucin mulki mulkinsa mai ƙarfi ne kuma shi ne mawadaci shi ne mai ƙarfi shi ne Allah duk ƙarfin mutum ai ga fir'auna duk lalacin fir'auna da mujrimancinsa da ya ga halaka ƙarara ai Allah ya kira ai duk sai zubar da kayan yakin ai hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin fir'auna yace shi ma musulmi ne amma jiya fa shine yake cewa fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la amma da ya hadu da kamun Allah ya tabbatar da cewa mai rauni ne ya gajiya ya karyata kansa da kansa sai ya sauko daga matsayinsa iya neman tallafi daga Allah subhanahu wataala to kaga wannan zai nuna ma cewa akwai mahalicinka wanda yake da ƙarfin ikon juya ka da sarrafa ka wanda arzikinka da lafiyanka da gudanarwarka duk suna ƙarƙashin ikon shi wa annahu qadi'un li tasarrufatihi kuma dan adam dole ya rankwafa ya yarda Allah ne yake juya shi tasarruf wannan kuma koma mutum ba musulmi bane dole ya yarda da wannan tasarrufin ɗan adam shine yau ka jika da lafiya gobe babu ko yau da wadata gobe babu ko yau kaza gobe babu ko da jiya kai ne wane yau ba kai bane ko da yau ba kai bane gobe kai ne wani tasarruful haya Allah ne yake juya ka daga nan kai ne nan yau kai ne nan kai can gobe kai ce can ba a barka ka tabbata ai dai dai ba to wannan gudanar da rayuwar daga wannan matsayi zuwa wannan daga wannan damuwa zuwa wannan daga wannan zuwa wannan to duk Allah ne ke wa kowa kuma Allah yanda ya so haka yake tun kuna cikkunan mahaifanku Allah yake sarrafa ku huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa sha Allah shine yake sarrafa zaman ku a cikin mahaifan mahaifanku yanda ya so an fahimta sai malai yake cewa wata tabirihi lahu kuma sannan Allah ne yake gudanar da kai gudanarwa shine tadbir ya gudanar da kai a matsayinka na halittarsa gudanarwarka duk tana ƙarƙashin ikon Allah subhanahu wataala bi haisu yasriku fi ghairi taraddudin dan adam iya fadar wannan ba tare da kokonto ba annahu Allah rabbuhu wa rabbu kulli shay cewa Allah shine mahalicin sa kuma halicin komai yau da goben ka za ta nuna wannan ko ma baka faɗa ba ka'ida akwai wanda ya fi karfin ka akwai wanda zai dora ma jinya ka hakura akwai wanda zai jefa ka cikin babu ka hakura dole ka ko baka so akwai wanda kana kujerar mulki zai sa ka sauka kana ji kana gani to indai ka tabbatar da wannan suna gudana a rayuwar kasan akwai Allah subhanahu wataala malike cewa wa in kanat hadhihi alhaqiqa musallama la yunkiruha aw aw yumari fiha kullu zi fitra salima in hakan ya kasance wannan haƙiƙa da take gudana a idan kowa wajen sarrafa duniya da abin da ke cikin duniya musallama an mai wuya game da gudanarwar la yunkiruha ba mai inkarin haka au yumari fiha ba mai ja'ija da wannan kullazi fiqira salima dukkan wani mai hankali lafiya hankali ba zai ja'ija da wannan ba fa innahu yudhkiruhuna ziyada tattaqariri ma kana alqur'anul karim yanbihu wannan kuma ƙarin tabbatarwa ne akan abin da alƙur'ani mai girma ya tabbatar da cirewarsa ko ya tabbatar da fisgewarsa min a itirafati a kabirin watsani irin girman kan da masu bautar gumaka suke yi bi haɗi haƙiƙa game da irin wannan tabbas da Allah ke gudanar da bayansa allati hiya rububiyyati lahi ta'ala shine allantakar Allah game da bayansa gaba ɗaya lil khaliqi ga halittunsa duka wali kulli shay da komai da komai ma Allah shine rabbuhu wa khaliquhu wa mudabbiruhu qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake faɗa da bakin cikin alqur'ani mai girma wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim Allah yace duk kafircin kafiri da zaka tambaye su waye halacci samai da kasai ne waye mahalicin samai da kasai Allah ya ce la yaqulanna wallahi zaka ji suna cewa kalaqahunna al-azizul alim wanda ya halarci sammai da kasai shine al-aziz mabwayi shine wa Allah sannan al-alim masani shine wa shine Allah Allah ce ko kafirai ka tambaya wannan amsa za su baka waye mahalicin sammai bakwai da kasai bakwai Allah ya ce zaka ji sun ce ai layakulun na kalakahun al'adudul alim wanda ya halicce su shine mabuwayi gagar misali sannan masani fiye da kuwa a surtu zukuruf wakala jalla jalalu Allah ta'ala ya ci gaba da faɗa a ƙurani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah da za a ƙara tambaye su waye halice su ne wala in sa'altahum da zaka tambaye su su kafirai man khalaqa as-samawati wal arda waye halice samai da ƙasai wa sakkara ash-shamsa wal qamar waye hore muku rana da wata rana ta fito bayan ta fito bayan haskenta da duminta iya ƙara sanadarin rayuwarku da dabbobinku da shuke-shukenku da bishiyoyinku zafinta bai zamto zai iya halaka ku ba Allah ya saita zafinta ya zamto yayi daidai da jikunanku da tsirran da kuka shuka da bishiyoyinku da dabbobinku wannan horewan Allah ce in Allah bai so ba in yi aka ƙara zafin ranar ba wanda zai ba wanda zai rayu a duniya amma sai Allah ya daidaita zafin ranar ta yi daidai da rayuwarku wannan Allah ne ke wannan shine wa sakkara shamsu wal qamar ya hore muku wata shi ma ya fito wanda sanyinsa ba zai halaka ku ba ya mai da shi daidai da rayuwarku waye wannan za ka ji sun ce ne ya ƙulu na Allah Allah ne yi wannan in ba Allah ba ne yi wannan wakala azza wa jal Allah ta'ala ya sake faɗa a ƙur'ani ƙulman ƙulman rabbu samawati sab'a wa rabbul arshil azim ka tambaye su waye ubangiji wanda ya halicci a samawati sab ya halicci samai guda bakwai an ci tsakanin tafiyar sama tsakanin tafiya daga nan dandanin ƙasa zuwa sama sai ka yi tafiyan shekara 500 hadisi ne wannan hatta malam muhammad bin abdulwahab a cikin wannan kitabu tauhid nasa ya kawo wannan magana an fahimta tafiyan shekara 500 kuma tafiya kamar tafiyar jirgin sama daga sama zuwa ƙasa tafiyan shekara 500 ne sannan tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu ita ma tafiyar shekarar ɗari biyar ne kuma tafiya kamar tafiyar jirgin sama daga sama ta biyu zuwa ta uku haka ta huɗu haka ta biyar har zuwa ta bakwai kowace tsakaninta da ‘yar uwarta tafiyar shekarar ɗari biyar daga ƙarshen sama ta bakwai zuwa kursiyun Allah tafiyar shekarar ɗari biyar daga kursiyu zuwa al'arshi tafiyar shekarar ɗari biyar daga al'arshi zuwa wani ruwa da Allah ke cewa kana arshi wa alal ma'i nan ma tafiye shekarar 500 sannan kuma kaurin ruwan ruwan kaurinsa shi ma tafiye shekarar 500 ne wannan sai Allah sai Allah an fahimci wannan kuma aka yace wallahu fawqa kulli shay shi kuma zatin Allah iya sama da komai komai iya karkashin ikon Allah da zatinsa yasa ba wani abu da zaka yi abu Allah bai sani ba baka sani ba baka isa ba idai jahilcin ga ko son zuciya ko shi ɗaya in yi zaka amma ba wani abu da zaka iya ɓoyewa Allah baka yi sama wallahi la ya kafa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ba wani abu da yake ɓoyewa Allah a samai ko kasai babu shi duk abin da kai ya alamu sirra wa akfa Allah ya san a ɓoye ayi abu kuma Allah ya san abin ma da bai kai suru ba ma abin da zuciyarka za ta ɓoye Allah ya sani duk ba abin da Allah ya sani ba sai da ya kyale kai ma istidraji kawai Allah ya ba mu ikon cikakken imani shi Allah ta'ala yake cewa wa rabbul arshil azim waye halicci al'arshi mai girma waye ubangijin al'arshi mai girma sai yaquluna lillah zaka ji sun ce Allah ne duk wannan mallakin Allah ne Allah ne ya halicce su kuma Allah ne ta'ala ne ke kula da su kuma Allah ta'ala shine rabbu a gare su ana ganewa to ina ganin mun zo gabar da ya kamata mu tsaya idan Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu tashi a gaba mai namba ta hurko ta faru da hita ala bil mulki li kulli shay inda Allah ta'ala ya kadaita da shi ne mallakin kowa in ma kana mulki to Allah ne yake mulkin ka an fahimta Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya mana albarka ya samu wange da wannan rayuwa lafiya Allah ta'ala ya mana arzikin gamawa da duniya lafiya Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka warkar da mujinyatin mu duk masu jinya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka wannan damuna ta mu Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara mata albarka da abin da zai tada hankalin mu Allah ta'ala kai mana magani shi Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu dawo zaman lafiya a wannan ƙasa da wannan jiha da sauran garuruwanmu gaba ɗaya Allah ta'ala muna roƙonka ka shiryar da mu tafarki madidici da mu da zuriyarmu ya Allah ka ɗora mu a tafarki madidici ya Allah muna ƙara roƙonka ka ƙara wa shugabanninmu tausayi ya Allah Allah ka ƙara musu tausayi Allah ka ƙara musu sanin nauyin da yake kansu ya Allah Allah ka fahimtar da su nauyin da ke kansu ya Allah Allah ka ƙara musu tausayi da kuma imani a cikin jagorancinsu ya Allah ta'ala muna roƙonka duk masu buƙatu daban-daban daban Allah ya biya mana buƙatun mu na alkhairi waɗanda suka aiko a rubuce ko suka faɗi sako duka da mu da su din duka muna da buƙatu a gun Allah Allah ka biya mana waɗanda ma ba su faɗa ba suna da buƙatunsu a zuciya Allah ka fi kowa sani Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka samu lafiya mu wani lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi a gyatin masa da ya sanya wa masallacin sunanta Allah ta'ala ya jikanta da rahama ladan da ake samu a irin wannan gurabi Allah ya sa da rabansu a ciki da rabanmu da iyayenmu duka Allah ka samu wani lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa anta barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh